بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم gashi mun shigo suratul dukhani sura ta 44 a cikin jerin surorin alqur'ani guda 114 yanzu muna kan sura ta 44 wanda ake ce mata suratul dukhani sura ce ta makka amma waɗansu malaman sun ce akwai wata aya ita wannan ayar inna kashiful azabi qalilan dinnan da Allah ya ambata suka ce wannan a makka aka saukar da ita saboda haka a wajen tartibin ayoyi yanda suratul dukhani take idan sura ce ta makka to akwai wata aya a cikin ta wannan aya ta madina ce tana da ayoyi guda 59 ko 57 ko 56 bisa sabanin malaman wato ta'adadul ayati wanda suke lissafa ayoyi to su suna daga cikin abin da suke lissafawa wani gurin ashe baka aya ce wani gurin ashe a'a nan gurin ba aya ba ce haɗewa ake sai an je gaba ake samun aya to bisa irin wannan ake samun waɗansu ta ayoyi a raba su a ce nan gurin aya biyu ce wani ce a'a nan gurin aya ɗaya ce to amma dukkanin wannan baya canza ma'anar da Allah ta'ala yake so ya ambata ko ko hukuncin da Allah ta'ala yake so bayi su gane daga gare shi yana daga cikin wannan Allah ta'ala sai ya kawo sura mai adadin ayoyi kuma dukkanin abin da yake so na shari'a ya fita ko abin da yake so na tarihi ya fita ko abin da yake so na hukunci ya fita to wannan dan an datsa aya daya an ce aya biyu ce wannan baya gagara Allah sai ya fara ta da bismillahir rahmanir rahim ha mim harufa guda biyu harful ha'i da harful mim a harful ha'i malamai suka ce ishara ce Allah ta'ala ga sunayensa guda biyu ar-rahman ar-rahim sai shi kuma mimun din aka ce mimi ne guda biyu na sunan shugaba sallallahu alaihi wasallam to takadiri Allah ta'ala yana yin rantsuwa da sunayensa ar-rahmanu ar-rahimi sannan yana yin rantsuwa da sunan babban jakadansa babban baji wato ainihin babban khalilinsa badadinsa sallallahu alaihi wasallam dan haka ko hakan din ne ko kuwa a'a ahadiyatu zati da ahadiyatu sifa Allah yake so yi ishara ko wancan din ne ko wannan ko kuma dai wani sirri ne daban daga cikin asraru na Allah ta'ala shi yasa malamai sukan ce in ba an dubi ishara ba to akan ce Allahu a'lamu bi muradihi bihi Allah shi ya san haƙiƙanin abin da yake nufi amma dai ko ba komai a cikin harful ha'i da harful mimi hankalinka zai baka tsananin kusancin da ma'aikin Allah yake da shi da Allah wanda ba a rabawa idan ka zo mutum ya zo zai musulunta kace da shi a shahadu Allah ilaha illallah ya shiru ko ko ya faɗa sai aka ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ya shiru to bai musulunta ba eh amma idan aka ce ashhadu an la ilaha illallah sai ya tarfe ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya musulunta kace bai faɗi fa na farkon ba aka ce ai imani da ya da manzancin manzan Allah to shine imanin sa da Allah suka ce dukkanin ahkamu na addini sai ya hau kansa dukkanin haƙƙin da ke kan ƴan wansa musulmi sai ya hau kansa saboda me saboda tsananin kusancin da Allah yake da shi da manzan Allah sallama har malamai suka ce wannan wa'ince laƙani ne fatake idan ka haɗa kayanka na fatauci ka ɗaure ko kafin ka ɗaure ka rubuta lafazin la ilaha illallah muhammadun rasulullah kalma ta haɗu ko sai ka yaga gida biyu iya lafazin muhammadu rasulullah ko lafazin la ilaha illallah sai ka zabi guda daya sai ka bar daya a cikin kayan daya sai ya zama tare da kai to duk inda kuke sai kun haɗu duk inda wannan kayan naka yake sai kun haɗu da shi saboda Allah ba a rabawa a tafi har abada sai an da an haɗu ko majadewa da haka kamar ka ɗaura wa kayan ka linzami ne ka ci da amma linzamin yana hannunka saboda kalma ɗaya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah tanta su guda ɗaya ne shi ke bayyana musuluncin musulmi to idan ka rike ɗaya daga ciki ko ka rike la ilaha illallah ko ka rike muhammadu rasulullah ka dai rike ɗaya a hannunka ɗayan ka haɗa cikin kayanka ka haɗa ka ɗaure idan kana da abincin kayan ba zai faɗa na dasa ba shine sharadi in kana da amincin kayan ba zai fada najasa ba to komai da sai ka kayan ba zai bata ba sai kun haɗu wannan malamai sun jarraba wannan da yawa kuma an ga ya tabbata ya haɗu don haka hamim Allahu Rahman Allahu Ar-Rahim shine dai Allahu mimun wato farkon mimu na Muhammadu ibn abdullah ibn abdul muttalib rasulullah shine mai farkon wannan suna to shi wannan suna na Allahu da wannan suna na shugaba tunda kaga Allah bai raba tsakani ba to duk kokarinka da cewa sai ka kagi tauhidi wallahi idan ka raba tauhidinka ya tsinke tauhidinka ya tsinke dan ɗazu abin da nake faɗi abin bari wai a tauhidi ne aka gano a tasu ƙaryar a tauhidi ne aka gano a tauhidinsu na wahabiya cewa a lahira ba wanda zai yi maka wani abu sai Allah mahaukacin naku don ba sai mahaukaci na ba da ya saki baki zai ce har shugaba ba zai masa wani abu ba wannan riddace fa riddace amma sai nake jin wai mutanensa saboda aƙida ta hada su wai suna karshe ai a babin tauhidi babu wani wanda zai yi maka wani abu sai Allah amma sun manta cikin riwayar hadisin da muttafaqun alaihi idan alkiyama ta tashi idan duniya ta haɗu gumu ta yi gumu wa ake neman taimakonsa kuma ka ce ba abin da zai ma kuma shi ya bada wannan labarin annabi adam ya ce ba zai iya ba annabi nuhu ya ce ba zai iya ba Ibrahimu alaihissalam ya ce ba zai iya ba annabi Shisu ba zai iya ba annabi Sahaku ba zai iya ba ƴaƴan Sahaku ba za su iya ba annabi Isma'ilu ba zai iya ba kin sai ce ana laha ana laha a ceto a yi wa mutane taimako a yau yi wa mutane taimako ma Allah ce ni kaɗai zan iya nawa ne shi wancan shashashan ya ce annu ba zai masa komai ba to mu zai yi mana na ce da mu na faɗa na ce shi ma'aikin Allah a cikin halittar Allah da aiki shine lamba ɗaya nace idan ka zana lamba 1 in ka sa zero ɗaya a gaba sunansa aikinka nawa kenan goma ka ƙara ɗaya ka ƙara ɗaya ka ƙara ɗaya ka ƙara ɗaya ka ƙara ɗaya ka ƙara ɗaya miliyan goma ka ƙara ɗaya miliyan ɗari har sai an je biliyan ko to kai ka je da subuli sai ka cire wannan ɗayan wannan sibilin ne amfanin su shi ma'aikin Allah shine jigon halittar Allah shine jigon karɓar aiki wanda yake ganin annabi ba zai yi masa ba ya je wallahi zai gani sai ya ga annabi yana kama hannun bayin Allah masoya mayadda da shi yana kai su inuwa yana shi ko yana ka ce ba zan maka ba to me zan maka yanzu babu to da haka ma'aikin Allah ba a wasa da shi kuma wallahi wanda ya wannan maganar komai aqida kuɗi ta hadu da shi to ku fito ku challenge din sa in ba ku ce yarda ba ku ce ba tare kuke da shi ba in ku ba haka ba to kuma aqida ku kenan hamim wal kitabil mubin Allah da ya rantsuwa da sunansa ya rantsuwa da shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam sannan sai rantsuwa da wannan littafin nan almubin wanda yake bayyana komai filla filla baya kudindine da haka idan wata aya ta zo mujmala in ka ji kaɗan za ka sami mufassara wanda za ta fassara ma komai misali idan aka mutu aka bar mace ko aka saki mace ba za ta yi aure ba sai ta yi wani abin da ake ce da shi idda iddan nan ko an mutu an batta ne ko an sake ta to Allah ta'ala in ya tashi zai ba da hukunci sai ya ba da hukuncin al'aƙara'u يتلبسن بأنفسهن ثلاثة قروء والمطلقات يتربسن بأنفسهن ثلاثة قروء duk wanda aka saki kaga ya dunkule za ta zauna da kanta kattai aure sai ta yi ƙuri'i uku ƙuri'i uku nan tsarki uku a malikiya jini uku a wasu mazahib abin da ya sa maliku ya ce tsarki uku idan ta fara al'ada sai ta yi tsarki ɗaya ta sake al'ada na biyu ta yi tsarki biyu kenan ta sake al'ada na uku ta yi tsarki sai ta yi tsarki ta fita daga idda amma wanda suka ce jini idan jini na ɗaya ya zo jini ya zo jini na biyu ya zo jini ya zo idan jini na uku ya zo ko ba ta yi tsarki ba ta iya yin aure sai maliku ya ce a'a sai ta yi tsarki sannan ta fita daga idda wataƙila sai ka ce duk wata wadda aka sake ta haka za ta zama sai Allah ya ce a'a wannan na faɗi hukunci ne ijimalan amma mai ciki fa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'ana hamlahun in mai ciki ce aka sake ta yau ta haihu da magariba ta fita daga idda ba zan san sarki uku an sallami mai ciki to kuma wacce ba ta ganin jini fa wallahi ya isna min al-mahid min sa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur ita ko wadda take ba za ta ga jini ba ko saboda kuruciya ko saboda tsufa ko saboda wato ainihin kokwanto to tai wata uku saboda ba ta ganin jini saboda tsufa ko saboda kankanta idan saboda rashin lafiya ne to sai rashin lafiyar ta gushe an ga rashin lafiyar ta kauce sannan a ga akwai ciki tare da koko babu saboda me Allah ya wannan dan ya kare nasaba to Allah ga mata malam ba sakin ta akai ba a'a mijin ne ya mutu ita ma an ce sai ta idda ita ma tsarki ukun za ta yi a'a wallazina yatawaffawna wa yadharuna azwajan ko ya tarbani amsan arba'ata ashhurin wa ashara idan haka ta faru wanda ya mutu wanda suka mutu daga cikin ku suka bar mataye matayen nan za su zauna da kansu tsawon wata hudu da kwana goma kaga ba maganar tsarki ake ba ba maganar haihuwa maganar watanni ba saboda me in an yi sakin saki ne mabambanci waye saki wannan mutuwa ce ta sake ta ba mijin ne ya sake ta ba mutuwa ce ta sake ta sai ka ji logic hikima ta malamai sanda mace ta mutu mijinta yana raye shin matarsa ce ko ba matarsa ba ce in ka ce matarsa ce idan ita ce ta hudu ba zai ba kenan harin ba zai sake ciki ta hudun ba sai ka ce matarsa ce idan kuma ka ce ba matarsa ba ce me yasa aka ce mata wanka to kaga sai ga malamai koyaushe da abin da suke hanguwa kafin hukunci wanda suka ce matarsa ce saboda an halatta ya mata wanka ko ta masa wanka in ba matarsa ce muharram masa ce kenan haramun ce gare shi don me za ta jikinsa ko ta jikinta ashe kenan matarsa ce a'a ba matarsa ba ce domin idan matarsa ce ai an ce ya ciyar da ita a hakan nan dole zai mata likafani aka ce a likafani cikin duke za a mata likafani matar da ta mutu da me za a yi mata likafani yana cikin dukiyarta saboda me saboda ciyarwa ta sauka da kan miji daga yau ai dama likafan yana bin ciyarwa ne to tunda babu ciyarwa daga yau mutuwa ta sake ta to ai mata likafan ne a dukiyarta wanda kace a matarsa ce to har da akwai haƙƙin ciyarwa akan sai mata likafan ne sai zai mata wanka to haka ake ta tattaunawa sai ka dinga jin abin da bai kamata a'a suna da gaskiya ba a son wani ya taba jikin da Allah bai halatta masa ba ba a son haƙƙin da Allah ya dora ma wani ya kasa biya shi yasa aka yi ta tantama akan wannan to ita wannan wanda aka mutu aka bata ba sakin da mijin ya mutuwa ce ta sake ta to idan mutuwa ta sake ta mijin baya nan tsarki uku ba zai wadatar ba saboda alhinin mutuwa ta ƙara akan tsarki uku shine wata hudu da kwana goma to ita din sai aka ce tana cikin idda ta kaba kuma sanan sai ta haihu ta fita daga idda ta so sai ta aure to Allah ta'ala haka yake bayyanawa kam tara ku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'amatin san sai ce da kai kazalika wa awrana qauman akharina amma sai ce kazalika wa asana habani isra'il sai ga su aka fasara sai baka fasara da kansa ashe shine ma'anan alkitabu almubin littafin da dukkanin abin da ka ji ba gane ba ilimin ka ne bai kai ba wa ba'du fal qur'anu baharun zakhiru wal ulama fulkuhu al mawaqin shi abdullahi gwandu yace alqur'ani kogi ne mai kumfa mai igiyar ruwa malamai ne jirgin ruwa malamai ne jirgin ruwa in ka hau ka tsira idan ka ce ka iya ruwa wallahi igiyar ruwa za ta daka shi yasa wani lokacin sai ka kasa gane wai me Allah yake so ya ce ne fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaaluna akwai tambaya kenan a wani gun sai ce da kai fa yawma idhin la yasal an dhanbihi insu wala jan babu tambaya kenan to ya za a yi bu malamai sai ka bi sannan zaka gane Allah ta'ala yana rantsuwa da alkitabil mubin wannan littafin da yake mai bayyana komai filla filla ga inda zai fassara maka alqur'ani da alqur'ani muje inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin wannan littafin mun saukar da shi fi lailatin mubarakatin a cikin wani dare mai yawan albarka wanne ne yayi tilkadari wasu suka ce a nisfu sha'ban kowanne ka ɗauka ya yi nisfu sha'aban sha'aban ya kai rabi to a wannan daren aka saukar da alkur'ani cikin wannan daren mai albarka wasu malaman suka ce a'a cikin daren layutul kadari shine dare mai albarka a cikinsa aka saukar da alkur'ani gaba ɗaya jumlatan wahidatan min baitul izza ila sama'id duniya daga fadar Allah haziratul qudsi aka kawo shi cuk aka ajiye shi a saman duniya to yaushe zai sauka zai sauka tsawon shekara 23 duk sanda wani abu ya faru ku jira aya ta sauka a ta ku hukunci kar ku hukunci da kanku shi yasa lokacin da kada sami Allahu ta sauka Khawlatu bintu Sa'alaba suna tare da mijinta ya mata wannan hukuncin na zihari a lokacin jahiliya wanda biyo matarsa zihari har abada babu aure sun tafi kenan mijinta ya mata zihari ta zo wajen ma'aikin Allah tana neman magani tana neman mafita ma'aikin Allah ta ce kin dai san lokacin saukar wahayi ne ki yi hakuri Allah zai saukar da wahayi ta tafi ta je ta dawo yace bayar Allah ki ƙara hakuri har yanzu wahayi bai sauka ba sai dai ta sake dawowa sai ce bar Allah ki dan ƙara hakuri har yanzu wahayi bai sauka ba sai Allah saukar da kada sabi Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah samiun basir Allah ya ji muryar matar da take zuwa ta dawo ta je ta dawo ta cikin sha'anin mijinta Allah yana jin maganganun kai da ita kana cewa ta yi hakuri tana cewa ta dawo Allah fa yana ji to sai saukar da hukuncin zihari والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا لا يولدنهم وإنهم لكل مكان ملك والوزورة سنة فدن كرياني sai iyayensu ne ba iyayensu bane to Allah ta'ala sai fidda wannan hukuncin to wannan matar wata rana tana yawo a garin Madina da sanda sandan tsufa ya cin mata sai na Umar ya tare da Jarul al-Abadi sai ya ga mata tana nema ta shige wa sai na Umaru sai yake mata kibar Allah hankali dai irin abin da ke ta hattara dai hattara dai sai namar ya kama ce dai kai tsaya ka san wa kake magana da ita su ranka ya baka ji abin da take ba ita me take wai tana gano ka tace kwanan nan kake Umairu ka zama Umaru yau ka zama amirul mu'minina kun san me take nufi wai kwanan nan kake umaruru ai an san umaruru da Hausa ko in an ce ididi an ce alhajidi ba karami kenan ba to kwanan nan kake umaruru karamin umaru har ka zama umaru yau ka ka zama amirul mu'minin saboda ta isa ta gaya mata a hannunta a hannunta a hannunta ya tashi sanda aka yi wannan masalan kada sami Allahu lokacin ita tini tana musulma sai na umaru yana kan hanya Allah ya kara musu yadda baki da saboda haka sai na umaru shi da ya san wace ce sai ce wa jarul abadi wallahi inda lokacin saukar wahayi ne ba maki Allah ya tuhumce ka tunda matar da Allah ya ji maganarta daga al'arshi ya saukar da wahayi saboda ita kuma ka ce za ka daka martsawa a yanzu kuma Allah ya kyale ka saboda haka ba a wasa da ma'aikin Allah ba a wasa da wanda yake kusa da ma'aikin Allah saboda haka ina an zanna haƙiƙa shi wani tafi mun saukar da shi fi lailatin mubarakatin a cikin wani dare mai albarka aka ce shine daren lailatul qadari ko ko shine daren nisfu sha'ban wanda a cikin sa ne ummul kitabu wato ummul kitabi ya sauka daga ainihin tun daga can saman bakwai zuwa ga sama'ud duniya inna kunna munzirin Allah ya ce haka muke mu masu yin gargadi ne ga wanda ya cancanta a yi masa gargadi ma'ana kenan sabanin haka mu masu yin albishir ne kuma ga wanda ya kamata a yi wa albishir na'am fiha a cikin daren laylatul qadari ko ku a cikin daren nisfu sha'ban a wannan ne yufaraku Allah yake rarraba kullu amrin dukkanin wani al'amarin da yake so ya raba tsakanin bayi, hakimin kuma Allah wanda yake da gwaninta wajen iya raba arziki, da kaga ya baka kaɗan ya ba wani da yawa akwai dalili, da kaga ya ba wani da yawa amma ya hana shi hutu akwai dalili, da kaga ba wani kaɗan amma ya ba shi hutu akwai dalili, saboda haka shi komai nasa Allah akwai hikima akwai dalili a ciki. kullu amrin kowane al'amari hakim yanda Allah ta'ala ke raba shi wajen hikima yana raba arziki yana raba ajali yana raba lafiya yana raba cutarwa yana komai na bayi wanda alƙalamin kudura ke rubutawa to yana daga cikin abin da ake sake duba shi a wannan lokaci na'am amman min indina inna kunna mujrimin amran min indina haka al'amarin yake muke rabawa mu raba mu ba wannan mu tabbatar da ajalin wannan mu rage arzikin wannan mu ba wannan lafiya mu ba wannan rashin lafiya wannan ibtila'an dan jarrabawa ko me Allah ya baka jarrabawa shi ya ga yaya zaka yi da ita amran min indina haka al'amarin yake raban arziki ne daga wajenmu inna kunna mursilin haka muke muke aiko manzanni don su ɗauke nauyin abin da ke ɗauke da shi na maganar Allah su sassaƙe shi su ba ku shi yadda za ku iya ɗauka amma idan aka ce a'a ni a babin tauhidi ai daga Allah kawai zan karɓa baka isa ba baka isa ka jawo wutar kayan ji ka aje a gidanka ba yau waya daga kayan ji ka ɗauko ta ka dasa mata kwai ko talabijin to sunanta durum babu amma idan aka kawo ta kanal aka sassake aka rage nauyinta sai ta maka yadda kake so amma ka rungumo ta daga inda kake wane kai saboda kace daga Allah kawai zaka karba wane kai inna kunna mursilin Allah ya ce magana ta tana da nauyi inna sanulqi alayka qawlan sakila magana ce mai nauyi law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashiyatillah da za mu saukar wa dutse shi wallahi sai zama angalala ya zama angalala ina jin wani bai san angalala ba anan sai dai malam malam malam Suleiman irin irin kuran nan ta kan taga kura wadda ba ka sanin sanda take sauka ba ka sanin sanda take tashi idan ta taru kura in iska ta bushe ta babu to inda za mu saukar da dutse alkur'ani haka zai lalace ne kawai amma haka ma'aikin Allah ya karba cikin wahala cikin gumi sai idan Aisha take cewa wallahi na ga ma'aikin Allah lokacin hunturin sanyi wahayi yana sauka idan wahayin ya ƙara sauka ma'aikin Allah ya bude fuska sai a goshi na tsatsafar da gumi saboda wahala da haka ya karba ya bamu amma muke wasa da shi muke ganin wai daidai yake da mu wallahi ba daidai yake da mu ba babu haɗi tsakanin mu da shi kamar akwai da babu ne bambancin kenan akwai da babu inna kunna mursilin Allah ya ce haka muke mu masu aiko manzanni ne mun aiko annabawa kafin ka sallallahu alaihi sallam. yanzu wannan aiken da muka yi maka to kuma rahamatan min indina na'am rahmatan
من ربك إنه هو السميع العليم da haka wannan aiken da muka yi maka rahamatan min rabbik kai dai rahama ne daga Allah wama arsalnaka illa rahamatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zaman to rahama ga bayi duk gaba da alfakin Allah kai rahama ne gare su shi yasa wata rana Allah ya ga ma'aikin Allah sai Allah ya tausaya wa ma'aikin Allah ya ga ma'aikin Allah ya damu da mu ya damu da al'umma wa kullu nabiyyin qala nafsi wa ummati yaqulu rasulullah akrim bihi aina ko haka shehu yake wa kullu nabiyyin qala nafsi wa ummati yaqulu rasulullah akrim bihi aina kowane mutum yana cewa ni ni wayyo ni kaina wayyo ni kaina wayyo ni kaina ma'aikin Allah ce wayyo al'ummata wayyo al'ummata wayyo al'ummata to da zamu ce da shi sai dai jazakallahu anna khairan ya rasulullah ba mu da abin da zamu saka maka da shi ya ma'aikin Allah sai dai mu ce Allah ya ma sa kai da irin alherin da yake ubayin sa kai da shi menene wannan ba mu sani ba dan haka sai Allah ya ya ma'aikin Allah in kana so na ga ka damu da jama'an nan taka in bar hisabin su a hannunka mana ma'aikin Allah sai ya ce a'a mu a tunaninmu idan aka ba ma'aikin Allah hisabinmu idza shufi al-mahbubu jazal mubaharaju jimi ishiriniya idan aka baiwa masoyi ceto kowa ma ruwa ta sha haka muke gani haka muke gani haka muka imani amma shi makin Allah saboda ya san waye Allah sai ya ce a'a bar hisabin su a hannunka abin da yasa kai ne ar-rahmanu ar-rahim kuma rahamaniyarka da rahimiyarka sifarka ce la awwala laha wa la intaha laha rahamaniyarka da rahimiyarka ba ta da farko kuma har abada ba za ta kare ba amma in ta wace ni hadisi ne farau ne da babu ne kai ne wata rana nan gaba babu ni to idan ku babu ni abinda nake so in musu babu shi amma kai kana nan abinda kake so bin rahama yana nan kun gane hikimar ai magana hikima kenan saboda Allah shine da'imi rahamaniyarsa da rahimiyarsa da'ima ce idan dai al'umma ta ake rokawa ma'aikin Allah a bata a hannunka saboda na san ba tsoro na san ba tsoro shi yasa yake cewa inna ma ana rahmatun muhuda kai ni ne kyautar rahmar da Allah ya muku da Allah zai bayi rahama to ni ya baku ni ne rahama ya sa ma'aikin Allah yake cewa ake yi masa kira da min al'abi a hana min al'ummi a hana bal min al'abi arhamu ma'aikin Allah ya fi uwa tausayi ya fi uba jin kai ita uwa ce take so ba san me yasa take so ba uba ko yana so amma in ka zama na kirki uwa ce take son ka idan ka je kai ta ali da makami da wuka da jini ka shigo gida sai ta kwace ta jefa a rijiya in an shigo gida ta shari'a kai ma saboda uwa ce shi ko uba sai ce kawo wukar kawo nan zauna nan ana cewa salamu alaikum sai kamun zo mu tafi wa ake ka taba su ku in ku je ku hukunta shi haka ake samun uba na kirki na da an taba samun wasu makwabta guda biyu makwabta guda biyu ba abin da hada sai zumuncin makwabtaka gidan wannan akwai irin ban ɗakin nan na kofar gida ka gani yaran gida ne kenan shi kuma ɗaya gidan babu ɗaya ɗan makwabcin sai ya shiga ban ɗakin nan dan gidan da ban ɗakin zai ke sai ce wace ka shiga mana ban ɗaki sai ce a na ga ban ɗaki mu ne sai ce a ai gidan ku ba ban ɗaki kiki kiki kiki je kama shi da kokowa sai fada sai ya karya sai ya karya dan masu ban daki saboda haka uban wanda ya karya din wanda ya karyar ya karya wancan da sai aka ce ai wannan ya danka ne ya karya shi sai kama sai kai wa yan sanda ha kawai daga yi ma magana shi kawai sai ya karya shi gashi nan ku yi masa abin da ya dace da shi sai wancan mai gidan ya dawo sai ji labarin wane ya kai ɗansa gurin 'yan sanda a kan ya karya ɗan gidansa saboda karaya sai je ce ina ɗan da wane ya kawo aka ce ga tutu ɗana ya karya ku fito min da shi sai ta to dan me zai ta shi dan me zai shiga ban ɗakin su in ji wancan uban dan me zai shiga ban ɗakin su so da haka idan har ya shiga ban ɗaki kuma dan me zai karya kuma idan ya karya ni yanzu makoci na a ce ya karya kuma an an ce ya kai shi prison ko ko saboda ni me ya makoci kan mutum ta tsakani fito min da shi to haƙƙin ka ne ce haƙƙin na amana ya ce fito da shi ya fito da shi ya ce wane idan yara suna abu haɗa su ake ai musu faɗa ba hukuma ake kaiwa ba yanzu ka gwada kenan sun fi ƙarfin mu idan yara suna faɗa ya mu ya mu a nan gida mu muke zama mu haɗa yaran mu musu faɗa in duka kama musu dukan tsiya kar su saki amma me kai hukuma wai an kai an kada an kada yaro an kada din sai ne kada sake ji daga wannan kaga ashe wato shi uba idan ya ga ɗansa ya zama na kirki to yana son sa amma ya zama na banza to sai abin da hali yayi to ma'aikin Allah ya fi uwa da uba tausayi min al-ummi ahana bal min al-abi arhamu haka ake wa ma'aikin Allah kirari da haka sai ke cewa inna ma ana rahamatu muhuda ni ne rahamar da Allah ya muku ita kyauta to da haka idan ma'aikin Allah rahama ne ga bayi to ai kuwa bil mu'min sai kasance raufur rahimun ne shi mai rahama ne mai tausayawa ne gare su da haka rahamatan min rabbik kai ma'aikin Allah mun aiko ka dan ka zamanto rahama daga ubangijinka zuwa ga halitta innahu hakika shi Allah huwa sami'u shine mai jin maganganun bayi al'alimu wanda ya kasance masani da irin ayyukan bayi
رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين sai yace rabbis samawati wal ardi wama bainahuma wata riwaya ta ce rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in ka karanta bil kasri badali ne na wato innahu huwa samiul alim arabu wa bainahuma a a zai kasance badali ne khabari ne a salis khabari ne na uku amma idan ya kasance rabbu samawati idan aka karanta shi da rufu'a khabari ne a salis rabbu samawati wal ardi idan aka karanta shi da jarra badali ne wato daga rabbika rahmatan min rabbika rabbis samawati haka liraban zai zama idan ku aka yi rabbu samawati to ya kasance khabari ne na uku ubangiji huwa sami'u al'alimu rabbu samawati haka abin zai zama saboda haka Allah madaukakin sarki shine rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su in kuntum mu'minina in kuntum muqinina in kun kasance masu sakankancewa ne ku da cewa Allah ta'ala shi ne mamallakin sammai da kasai to kuma ku sakankance cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam haka yake Allah ne aiko shi dan ya tabbatar da gaskiya kuma shi ne annabi na gaskiya na'am
لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين don haka la ilaha illa huwa wannan ubangijin babu sarkin da ya cancanta a yi wa bauta sai shi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu Allah shine wanda ke rayawa sannan shine wanda ke kashewa to wannan hissan wa ma'anan yuhyi wa yumitu hissan wa ma'anan ma'ana a ma'ana da kuma gani da ido an haifi wani ya rayu wa ya raya shi Allah wane abu kaza ya faru ya mutu wa ya kashe shi Allah a fili kenan a ma'ana kuwa sufaye suka ce yuhuyi wa yumitu Allah shine ke raya zuciyar bawa da imani idan zuciya ta samu imani ta rayu wa yumit Allah shi ke halaka zuciyar bawa da fajirci ko da kafirci idan zuciya ta zamanto ta karɓi kafirci ko fajirci ta halaka wanda ya halaka kamar ya mutu ne shine a ma'ana sai a ce kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dasaha ita dai zuciya din nan wanda ya tsarkake ta ya rabauta wanda kuma ya wulakanta ta ya halaka da to wannan ya tabe to ita zuciya ita ce mutum alayka bi nafsi wastakmil fada'ilaha fa'anta bin nafsi labil jismi insanu wai ma'ana kai da zuciya fa kake mutum idan ba zuciya babu kai wastaka mil fada'ilaha duk abin da yake cika fadalan zuciya da alhirin za kokari ka tattali ka cika shi fa'anta bin nafsi da zuciya fa kake mutum fa'anta bin nafsi labil ruhi wal jismi labil jasadi wal jismi wato da zuciya kake ba wai da gangar jiki da nama kake mutum ba zuciyar ka ce mutum shi yasa ake san Allah ya ba wa mutum kyakkyawar zuciya idan Allah ya ba wa bawa kyakkyawar zuciya ruwa ta sha to ana iya gane bawa mai kyakkyawar zuciya ne idan ya zamanto abokan rayuwarsa bayan Allah malaman gyaran zuciya su ne za su karatu su baka darasi su baka ilimi baka sani ba an ce akwai wani mutum mai kyan zuciya ya ba wa sirikinsa karatu yana da wadata shikenan sai ya aurar da yarsa ga wani mutum shi ma wancan din yana da yar wadata amma sai yau ta same su shikenan zan suna hira da mai ɗakinsa sai wani tunani ya zo ita mai ɗakin nasa ko in je gida gurin alhaji ya taimaka maka da jari shi ce ki maka da kin kyauta sai ta ɗauki mayafi ta shigo gida ta gaya wa babarta mai gida ta ya shiga wani hali kuma na ga baba cikin maya maya ita ko za a taimaki mai gida da jari ta ce to bari in ya shigo zan gaya masa da ya shigo ta gaya masa wallahi mijin wance an shiga yanayi na lura kaza kaza ko za ka taimake su da jari dan ta zo ta gaya min tana roƙo sai ce ba ta da hankali ne shi ma ba shi da hankali in ba shi ya in ba shi jari in dan saboda jari yake rike ta sako min a bata a shekara su zai ba su to ita matar da ke mai hankali ce yarinya ta dawo sai ta ki faɗa ta ce alhaji ya ce akwai yan ubansa da yawa a kaso amma a yi haƙuri idan dama ta samu zai kira yarinya ta koma gida ta gaya mijinta za a kira yau za a kira gobe shiru sannan sai alhaji babba sai ya kira sirikinsa daga shi sai shi yace mahaukacin ina ne kai kana san abu a na kake biya ta hannun matarka yanzu idan na baka jari da kamanta ne ba sai Allah ya wa abin albarka ka iya mata kishiya ba sai ta ma gori ba to ungo wannan na baka shi jari kuma wallahi in kai da ta ji bashi ne sai ka biya ni shikenan sai ya ɗauko kuɗi niki-niki ya shigo gida ya shiga kasuwa kwana ɗaya kwana biyu sai ce da matarsa da Allah kwanaki can abin nan aika alhaji abin fa ya ɗan dame ni tun da fa bai samu ya bar bai za ka abin yana nan a ransa amma akwai wani amini na ya gayyace ni muna wata harka na ga akwai ɗan haske don Allah a je gida a faɗa abin nan da muke nema ba sai an samu domin wani aboki na ya sa ni a wata harka muna ya tare da shi kuma na ga akwai haske ta dawo gida sai ta gaya babata baba ta shiga ɗakin alaji ta gaya masa to kin ga zai hankali amma in ba mawakaci ne shi ba in bashi an bashi jari kaga ita ma uwar bata san shi bayar ba bari a yi masa gori to idan mutum mai kyan zuciya ne ya san yanda zai yi ya taimaki wanda ya taimaka ba wanda ya sani a duniya to shi sa Allah ta'ala yake san bawan Allah da yake da nagarta a zuci shi bawa ne ya kasance mai kyan zuciya to fa sairinsa gurin Allah sairin ba karami ba ne shi ne wanda ko makiyinsa idan an ce ya mutu idan ya ce alhamdulillah ba wai yana gode wa Allah ne ya mutu ba maganinsa kenan ya gaba da ni ba ba haka yake nufi ba abin da yake nufi na gode wa Allah har Allah ya raba mu ban taba jin nauyin kaikayinsa a zuciyata ba shine gode da yake wa Allah shi bawan Allah ba wai saboda ya mutu nake gode wa Allah ba ina gode wa Allah ne saboda har ya rasu ban taba kwana da tashi yana zuciyata ba yanda baya raina da gaba haka har muka raba haka yake shine gode da nake wa Allah to dan haka Allah ta'ala kullum a cikin bayinsa yana son bawan da ya kasance mai sakankancewa mai kyan zuciya da ya sakankance da samuwar Allah ya sakankance da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka Allah shine la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu shine mai rayawa ya cusa imani a zuci shine mai kashewa ya jefa da gwalo a zuciyar bawa sai da in banda fajirci da kisan kai da ta'adi da barna ban ba abin da yake so har ma shaidan ya kawata masa wannan wai shine jihadi ya samu masallaci an tada sallah dirim kowa ya mutu shikenan ya samu ladan jihadi an ce fa kada ka mata salatu an ce hayya ala sala hayya ala fala ai gaggawa a taho sallah ai gaggawa a taho babban rabo an ce la ilaha illallah kowa sai da ya amsa amma shi a gurin sa tunda wannan mutumin bai da tauhidin rububiyya ai murtaddi ne a kashe shi shi da tauhidin rububiyya murtaddi ne wai tauhidin sa babu rububiyya a ciki uluhiyya ce ko babu rububiyya sai su halatta zubar da jinin ɗan adam to Allah ya jefa wa mutum da gwalo kenan a zuci na'am yuhu yi wayi mitu rabbukum Allah shine ubangijinku wa rabbu aba'ikum al-awwalin shine ubangijin iyayen nan naku na farko ma'ana tun farkon halitta Allah shine mahalicci na'am
بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين Allah ce balhum ai kaga su kafiran makka balhum za su kasance fi shakkin yal'abuna suna cikin kokonto yal'abuna suna cikin wasanni shine nake cewa duniyar turawa ta cika duniyar musulmi da wasa kullun cikin sabon tamun table ake na kwallon kafa kullun cikin kwallon kafan nan sabon tamun table na wasa kaza ya fito banda wasannin da ba na balaga mabambanta iri-iri to don haka shi wasa ba a ce kar a motsa jiki ba amma kada ya shagaltar da mutum gabarin ibada kada ya shagaltar gabarin ibadar Allah saboda haka Allah ta'ala sai yake zargin kufaru makka ƙureshawan makka cewa balhum fi shakkin yal'abun su ne sun kasance cikin kokwanto daga alkiyama yal'abuna suna ta wasanni suna istihza'i suna izgili suna yin ba'a ga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam fartaki Allah ya ce to ma'aikin Allah dan saurara musu lokaci kankani ya rage yawma ta'ati sama'u a ranar da sama za ta bayyana bi dukhanin mubin da hayaki bayyananne to wai wannan idan alkiyama za ta tashi ne sama ta rufe da hayaki ko kuwa a'a Allah ne zai jarrabe su ƙurayshawa da kafiran makka da fari yunwa sai ta galabaita su mutum yana kwance ya rigingine sai ke ganin gari yana haza hazo amma ba hazo me ya faru idansa ne yake gaya masa haka saboda galabaita yau matati sama'u a ranar da sama za ta zo musu bidu halin mubin da hayaƙi bayyananne suna ganinsa aka ce shi ne kama su da Allah ta'ala ya yi da yunwa har lokacin da tsananin yunwa ta sa suke ganin kamar sama tana fitar da hayaki na ya ga shan nasu ya ga shan nasu wannan hayakin da wannan annobar haka za ta zo ta lullube mutane haza azabun alim kai wannan azaba ce azabar da ta kasance mai raɗaɗi wannan ai tun daga nan duniya kenan ai da mutum zai ga tanadin da Allah ya wa kafiri a lahira sai ga ashe nan a duniyan nan cikin jin daɗi ta komai azabar da yake fama da ita na'am
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون sai suka fara addu'a suna cewa rabbana kashif annal azaba ya ubangiji ka yaye mana wannan azaba ta fari inna kunna haƙiƙa mu lallai idan ka yake mu a idan wato a rabbana kashif annal azaba ya ubangiji ka yaye mana wannan azaba inna mu'minun lalle za mu kasance cikin bayinka masu imani da kai masu imani da annabawan da ka aiko mana na'am أنى له الذكرى وقد جاءهم رسول مبين shi ne ake cewa Allah ta'ala ya iya kamawa wato idan suna ganin shugaban halitta kusa da su ya gaya musu Allah amma sun ki yadda sun ki su ba da gaskiya to bari ya aiko musu wani manzan shine me shine sauka musu da azaba ita ma azaba yar aike ce saboda haka idan sun ga wannan azabar sai kuma su fara kira suna shelantawa suna addu'a rabbana kashifa annal azaba inna mu'minun ubangiji ka dauke mana wannan azaba mun kasance masu ba da gaskiya da kai Allah ya ce anna lahum zikra yaya kuma suka tunda imani da Allah a yau saboda sun ga azaba anna lahum zikra ta yaya suka tuna azabar Allah yau suke neman Allah ta'ala ya dauke musu wa qad ja'akum rasulun mubin alhali ga rasulun annabin da ya kasance mubin wanda yake bayyana musu komai risalarsa da da annabcinsa da manzancinsa a bayyane yake ba a boye ba amma ba su ba da gaskiya da shi ba sai yanzu ke nema a sauke musu azaba na'am anna lahum zikra kenan na'am ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون to dan adam kenan idan an yi mashi azaba sai sai ya yarda da Allah ya sallama wa Allah idan azaba ta bushe sai ya koma kan fajircinsa da lalacewa irin tasa shi ne Allah ta'ala yake cewa bayan da aka yaye musu wannan azaba sakamakon addu'ar da annabi yana cikinsu sun matawallau anhu sai suka dawo suka juya masa baya wa kalu suka ce mu'allamun majnun ai wanda aka koyar da shi ilimin tsafi ne wai mu'jiza ce tsafi mu'allamun an koyar da shi tsafi ne majnunun wannan abin da yake na karban wahayi wannan a yajidu gadidan ka gadidin na hali da yake cewa wato yakan ji kamar dum kansa kamar wato kudan zuma yana yawo to yi wannan ke suke ta ai wannan shine ciwon hauka din alhali kuwa ba ciwon hauka bane ba kuma bokanci bane ba kuma tsafi bane abin da ya zo muku da shi na ban mamaki din nan mu'jiza ce wannan shiru da yake wahayi ya sauka nauyin saukar wahayi ne zai karba ya sassake muku nauyin ya ba ku ku karba ku bi Allah ku tsira da haka wakalu amma su saboda ganin wannan abun sukan ce mu'allamun ai ana koyar da shi tsafi ne majnunun sannan yana da ciwon tabuwar kwakwalwa alhali kuma aikin Allah Allah ta'ala ya wanke kwakwalwarsa ya wanke tunaninsa ya wanke harshensa ya wanke nasabarsa ya wanke jama'arsa sallallahu alaihi wasallam
إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون Allah ce wallahi ku dai bayi na san ku ba akan ku aka fara aiko annabawa annabawa su yi wa'azi su jan hankali ku ki ba da gaskiya da su ba akan ku aka fara ba a saukar da azaba ga waɗannan al'ummatai annabawan su roƙa musu Allah Allah ya yayi kuma a koma gidan jiya Allah ce na san an yi ire-iren ku kuma haka za ku zama Allah ke cewa inna kashiful azabi qalilan zamu yaye musu wannan azabar yayewa yar kadan amma fa innakum aiduna za ku dawo abun mamaki idan abin da aka jarrabe su da shi din Allah ya warware shi sauki ya same su sai su koma kan kafirci Allah ce ai dama na san za a yi haka in akun innakum aidun ko za innakum aiduna za ku koma zuwa ga ainihin wannan shakiyanci da kafirci da kuke yi na'am
يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتزمون dan haka ku yi hakuri ku bi ni sannu sanin ji Allah yawma nabdushil bashar kubra ku tuna ranar da za mu kama ku babban kamu ranar badar ran da za a zo ranar badar a kashe mutum saba'in a cikin kafirai a kama mutum saba'in a matsayin bayi amma cikin jama'ar sahabbai mutum goma sha hudu ne suka samu arzikin tafiya aljanna shahada sha hudu amma inda za ka je ziyarar shuhada ubadar suka samu mutum goma sha biyar ne waye tukwan na sha biyar din almajiri shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu aka ce shine sayyidi ali da khawwat ko ko sayyidi aliyu wanda ke ake ce da shi barrada ɗayan biyun nan su ne wanda suka yi ya je ziyara shuhada u badarin da ya kallo badar ya kallo balahirar da aka yi ya kallo irin yanda Allah ya wannan jama'ar arziki sai ya ce wa shauƙa ila qaumin lam yalqa wai ya shauƙin sa zuwa ga wata jama'a da bai risku da ita ba yif sai ajali aka jefa ta wato ya ku malaman garin Madina ga wani bawan Allah ya zo ziyara shuhada ubadarin amma shauƙin haɗuwarsa da su ya sa ya rasu ina za a kai shi aka ce shi ma ku yi masa kabari a nan ashe annabi ya yi gaskiya da ya ce wa shehu tijjani a sahabuka a sahabi sahabbanka sahabbaina ne wa shuhada'uka shuhada'i shuhada'una ka shuhada'una ne man azahum faqad azani wanda bi ya cutar da su ya cutar da ni jama'in Allah sallallahu alaihi wanda bi ya cutar da sahabbanka abokan almajiranka makin Allah ce kamar ya cutar da almajiran sahabbai na ne saboda me saboda hulla da fadala da Allah ta'ala wa almajiran shi da radiyallahu ta'ala anhu saboda haka inna kashiful inna kashiful azabi qalilan ko Allah yake cewa ranar da aka yakin badar haka za mu kama su ran nan za mu kashe mutum saba'in sannan mu sa a ribaci mutum saba'in daga cikinsu kuma Allah ta'ala har sai wani abu idan ana jefa kafirai cikin tsohuwar rijiya wadda aka jefa farar ƙaya ma'aikin Allah sai zo kansu yana cewa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa laqad wajanna ma wa'adana rabbuna haqqa ya ku kafiran badar wanda aka kashe yanzu kun samu alƙawarin da Allah ya muku gaskiya ne mu dai su annabi da jama'arsa mun yadda alƙawarin da Allah ya mana mun gani gaskiya ne zai ba mu nasara ya ba mu nasara sai na umar sai ka ce ya rasulullahi ya kake magana da gawawwakin da basu san me kake cewa ba sai mashin Allah ya ce ya umar wallahi baka fi su ji a matsayin da suke ci yanzu ba da wannan kunnuwan naka da kake ji baka fi su ji ba sai da duk abin da na gaya musu nan suna ji shi ya sa ma'aikin Allah ke cewa idan an kai bawa makabarta sanda wanda suka kai shi suka dawo mashin Allah ce yana jin karar takalman mutane ya samu ƙar'ani alikum yanzu sai wata sunna sabuwa ta fito ai an karanta yana daga cikin sunna in za ka shiga makabarta ka cire takalmi wa ya gaya ma babu idan ku har sunna ne za a shiga makabarta a cire takalmi to mashin Allah da yake cewa shi mamacin yana jin karar takalmi da Allah idan takalmi ba kafa yake ba zai da kararsa saboda haka wancan hadisin ya gwada a shirya takalmi ake shiga makabarta ba wancan karatun saboda haka Allah ta'ala ke cewa yawma nabudushu albadashatal kubra a ranar da zamu kama ku kawun babba ranar yakin badar inna muntaqimuna Allah ce wallahi mun iya kamu kamu na ƙarfi wanda babu wanda zai zille mana idan Allah ya tashi kama bawa to babu yanda bawa zai guje wa Allah madaukake to alhamdulillah Allah ka bamu da sauki wata hudu ba ce aka ina manta da ita amma sai da ya kawo da sai da tuna to kana bi na bashi to alhamdulillah Allah taimake mu Allah taimaki musulunci Allah taimaki musulmi Allah ya ruguza kafirci Allah ya ruguza kafirai da munafikai Allah ta'ala mun roke ka Allah ka kara mana kauna da soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah dukkanin wani wanda ya zamanto yana keta alfarma ta ma'aikin Allah Allah mun roke ka Allah ka nuna mana ikon ka mai girma a kansa cikin mafi gaggawar lokaci alfarma shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama magabatan mu Allah ya rahama zuwa gare su Allah ya nawar kabarinsu Allah ya fi kusakuransu tarbiyyar da suke mana mun gode musu Allah ya saka musu alkhairi Allah ya ba su gidan aljanna waɗanda suke raye Allah ya ba mu albarkar rayuwa tare da su Allah ya kabi dukkanin addu'o'in mu gare su Allah ya faranta mana zukata cikin sha'anin zurimu da iyalin mu dukkan wanda yake wannan farfajiya Allah ya san sunan ku